أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ثم أشار إلى ترك المحزور sannan a baituka na gaba shehu ya yi ishara zuwa ga barin almahazuri abubuwan da aka hana abubuwan da aka haramta bi kaulihi da faɗinsa radiyallahu anhu ko almahazuri abubuwan da ake kiyayewa ko ake kauce musu daga hazara ya haziru hazaran almahazuri ya zama ismu maf'ul kenan abubuwan da ake kiyayewa kar a afka cikin su bi kaulihi da faɗinsa radiyallahu anhu وهاك آفات تقسي القلب حب الرياسات أشد عيبا مزه وجيبات جليس السوء فهش نميمات ونفس السوء شوف هنا cewa وهاك آفات akwai wasu illoli ko cututtuka tukassil kalba da suke ƙeƙasar da zuciya idan mutum yana yin su to zai sa zuciyarsu da ƙeƙashe babu tausayi ba rahama babu imani a cikinta abu na farko ya ce hubburu ya sati kaga son shugabanci a shaddu aiban shi ne mafi tsananin aibi daga cikin aibuba da suke ƙeƙasar da zuciya shi ne mafi tsananin cuta wanda in ya kama zuciya da wuya ya bar wani tausayi ko rahama a cikinta. Mutum da yake neman shugabanci ko me zai iya yi don ya samu wannan shugabanci. Tunda muna gani har kisan kai suna yi. Shi in dai zai kai ga wannan kujerar da yake nema ko mutum nawa ne za su mutu. Shi babu ruwansa. Saboda me hubbun riyasa. Ana babu labarin 'yan siyasa. Sanda sanar da Ahmed Lawan ɗin yana yana dan majalisa haka kafin ya zama shugaban sanata akwai wani abokinsa na kasar inyamurai zaben da za a yi sanda buhari zai hau na farko 2005 din nan ya siyo irin motoci bulletproof din nan wanda wani ba sa jin bindiga ya siyo guda tara shi ya ɗauki guda shida wai ya ba dr ahmed gudunmawar guda uku sai dokta ya ce masa to shi ne zai da ita su a bangaren su ba a wannan harbar-harbar ya ce yanzu kana nufin da ka zo sanatan nan ba wanda ya mutu a tarihin shi ba mutumin da ya san ya mutu ya ce to shi mutum wajen talatin da wani abu suka mutu daga kamfen ɗinsa zuwa zaɓensa saboda haka dole sai ya amfani da bulutburu in ba haka ban shiga wani gun shi ma kashe shi ba kaga shi shi ya san dole sai an mutu kafin ya cimma wannan kujera tasa amma ya yarda wasu su mutu in dai shi zai taka wannan matsayin kaga wannan ba kalamin aibi ba ne yawa saboda haka hubbun riyasa sai shugabanci a shaddu aiban mafi tsananin aibi ne daga cikin aibuba da suke ƙeƙasar da zuciya sannan mazhun akwai kakaci daga almizahu sai ce wace mazhun wato yawan surutu wanda bayi da amfani a neman abincinka na duniya bayi da amfani a neman lahirarka kawai mutum ya zuna ya dinga zuba zance wanda ba wani ba da wani fa'ida a rayuwarsa ta duniya ko a lahira wannan aibi ne da yake kekasar da zuciya wa gibatun da giba cin naman mutane da Allah ya ce wala ya gusab ba'dukum ala ba'd shi ma cin naman mutane yana kekasar da zuciya sannan jalisu su abokin zama wanda yake mai mugun aiki wato fasiki mai sabon Allah mugun aboki sun kai abokata da mutumin banza lalle kai ma zuciyarka za ta kashe kamar ta sai fuhushin alfasha munanan ayyuka da shari'a ta haramta irin su shan giya zina caca namimatun da an namimanci shine gulma wa nafsu su'i da kuma muguwar zuciya wato an nafsul ammaratu bisu'i ita ce nan yabi ya ce nafsu su'i zuciya wacce take saƙa wa bawa sharri da kuma aikata saɓan Allah. Don mutum bai ƙoƙari ya yage waɗannan aiboba ba, to zuciyarsa za ta ƙeƙashe ta zama ba rahama ba tausayi a cikinta. Wa haka ayyuhal muridu, ya kai wannan muridi ka sani ka san cewa akwai sa'afatun ai masaibul musibu wa mufsidatun da abubuwan da suke bata zuciya tuqassil qalba da take kekasar da zuciya ko take busar da zuciya tuqassi ai tuqawwil qalba take sa zuciya ta yi ƙarfi kamar dutse ka gane ai wa inna min al-hijaratu ko a can aka ce zukatansu kamar dutse take au ashaddu qaswa ko ko zukatan yahuda ta fi dutse ma ke ƙasa da tauri domin wa inna min al-hijarati lama yatafaddaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma ai addu'a zuwa ana samu wanda yake fatsowa daga sama saboda tsoron Allah akwai wanda yake tsagewa ka ga ruwa yana fuffugowa a cikin sa saboda tsoron Allah amma wanda zuciyarsa ta kekashe na dan adam gaba ɗaya gala dutse ma ya fi shi ya fi zuciyar nan laushi ya fi zuciyar nan tausayi da rahama waɗannan abubuwa da aka lissafa duk tana ke kasar da zuciya alƙalba ai alfu'ada zuciya dai hatta la yaksha har yanda zuciyar nan take kashe ba za ta ji tsoron Allah ba wala yarhamu zuciyar nan ba zai yi tausayin kowa ba wala yarafa ba zai tausasa wa kowa ba bal tuhidu bihi dawahi almu'dila addawahi cututtuka almu'dala mai war magani tuhidu tana kewayewa bihi da wannan alƙalbu kasan alƙalbu lamirin namiji ne da shi a larabci kaga la yakshau la yarham wa la yar'afu zuciyar ba ta tsoron Allah ba ta tausayi ba ta tausasawa bal al-dawahil mu'dila tututtuka masu wuyar magani to hidu bi ita take kewaye wa wannan zuciya wa hiya menene iltifatuhu waiwayen da zuciya yake lil huzuzin nafsiya ga bukatu na rai idan ya gamu da cuta ta zuciya shi kenan sai san rai kuma ya shiga shi duk abin da ransa yake so ko me zai ya same shi zai iya yi ko da faɓa Allah ne shi ne waiwaya wanda zuciya ta yi ga bukatunta na rai ka hubbul uluwi kamar san ɗaukaka shi ne hubbul ya saɗin wal jahi da san wata alfarma ko daraja wal madi da san ayabe shi duk abin da yake yi babu Allah cikin kawai yana yi dan ayabe shi wasana'i da kuma san a dinga yi masa kirari ana ambatan kyawawan halayensa ko kyawawan ayyukansa wata sabuɗi da yin nauyi ko nauyin jiki ani da'a ci gabanin ayyukan da'a ka gane aikin da zai zama in yayi shi ba yabon mutane a ciki babu wani alfarma a ciki a rayuwarsa ta duniya kawai ya bauta wa Allah ne domin neman lada to sai ka ga zuciyarsa tana yin nauyi ba ta ba shi shawara a kan ya zai aikata wannan ayyuka. Wa gairu zalika da wani wannan minal manhi ya ce, daga abubuwan da aka hana, allati tuharrimu lazzatal munajati, abubuwan da suke haramta wa bawa jin zaƙin munajati na ganawa da Ubangiji. Sai ka ga duk zuciya ba ta son wannan, ba ta son ta ambaci Allah, ba ta son a yi zikiri, ba ta son a yi sallar nafila, ba ta son a karanta Ƙur'ani. tana ga duk wannan ya mata nauyi ba za ta iya ba wani na yana daga abubuwan da suke kekasar da zuciya ko hubbun riyasa san shugabanci ko san shugabanci na hiya ka'abatun shururi shine ka'aba ko alƙibla na dukkan wani sharri ta dufu bi hadda wahi da masifu suke kewayawa biya a wannan ka'aba ta san shugabanci wato ka dauki shi san shugabanci kamar wata ka'aba ce ta sharri wanda addawahi masifu ta tsufu take yin dawafi biha a wannan ka'aba ta sharri shi hubur riyasa kamar ita ce kudubi ko ita ce turke da dukkan wani sharri yake kewayawa wal fujuri da dukkan wani aikin fajirci na saban Allah a sawa'un daidai ne kana ta ta'allaqu bid dunya ko wannan shugabancin da zuciya take so shugabanci ne da take ratayewa da al'amuran duniya kamar sarauta ta gargajiya yake so a naɗa shi mai anguwa ko lawali ko sarki ina fata an gane ko kuma kansula yake nema ko ciyaman ɗin lokal gamman ko ɗan majalisa na jiha ko na tarayya ko gwamna ko mai ba shugaban ƙasa shawara ga shi nan dai ka gwamna duka shugabanci ne na mai a duniya au biddini ko ka shugabancin ya shafi addini limancin juma'a yake so ya haukace ya firgice in kace in ko da wasa kace kai hakuri a ba wani to sai kaga bacin rai a fuskarsa saboda mai hubbu siyasa shugabanci yake nema idan sa ya rufe har ma bai san me yake faɗi ba ko ko a halifanci yake so a naɗa shi shi dole sai ya jagoranci mutane a addini ko ko ta tsangaya yake so a bar masa darasu ina fata an gane duka dai abin da ya shafi abin na addini ne to kar ya dinga son shi a naɗa shi jagorancin wannan aiki na addini in ya riske shi ya zama ba makawa sai shi to sai ya rungumi kaddara ya karba amma zuciyarsa kar ta dinga son a naɗa shi wannan mukami wasil hadisi ya zo cikin hadisi anu daga manzo Allah alaihi salatu wassalam manzo Allah ce in shi'tum an ba'tukum anil imara in kuna so zan ba ku labari akan matsayin shugabanci al-imara shi ne asalin shugabanci wanda ya rike shi ne al-amiru wanda ake shugabanta shi ne al-ma'amuru abun bawa umarni shi ne talaka al'amiru kuma mai ba da umarni shi ne sarki, to al'imara shi ne shugabanci, ka gane ai, wato shi ne ismul masdari, ammara yu amiru imaratan, to in kuna so zan ba ku labari menene shugabanci, wa mahiya menene hakikalin yadda take in kuna so zan ba ku labari. To kamar an ce bala ya Rasulallah, da ya ce awwaluwa farkon shugabanci dai malamatu zargi ne. masoyan da da masu ƙaunarka ne sai sun zarge ka yan uwanka na jini dangin uwa da uba sai an samu wanda za su zarge ka abokananka da da kake rayuwa da su sai sun zarge ka saboda za ka canja rayuwarka ka canja abokane ka canja yan uwa ka canja abokanan shawara wannan farkon ta kenan zargi ne a cikinta in kuma ba ka yin ta daidai to zargin Allah ma zai shigo bayan zargin da mutane suke yi ma wasaniha halinta na biyu nadamatu shine nadama a ƙarshe in mulkin ya ƙare in mai ƙarewa ne to sai kuma kaga mutum ya fa'ala nadama ina ma da na sani sanda na rike wannan mukami da nayi kaza da nayi kaza da na taimaka wa suwa na dawa ne to yanzu ya zama nadama wa salisuwa matakin ta na ƙarshe na uku manzo Allah ya ce azabu yawmil qiyam eh to ka ku ai ba ta da alheri inda ya tsaya a iya na duniyar ne malama da nadama to da dama dama watakila za ka iya liskar abin da ya tsere maka to amma a ƙarshe an je lahira ba akwai azaba na ta alkiyama saboda me take zama alkiyama akwai haƙoƙi da nauyi na al'umma da yake tattale da ita wanda a matsayin ka na dan adam baka isa ka cika wannan haƙƙi gaba da ce ka bawa kowanne mabocin haƙƙi haƙƙinsa ba ina fata an gane to wani shi bai san ma yana da haƙƙi ba sai an je lahira za ta yi akwai haƙƙin ka kaza a wajen wani kaza kuma kaga a lokacin yana buƙatar shi ma ƙalin guzuri ba zai iya yafe ma ba in ko bai yafe maka ba to ba makawa sai ka shiga azab to kaga illar san shugabanci kenan sai manzo Allah ya ce illa man adila kai da wanda ya adalci shine istisna'i wanda ya adalci ya tsaya tsayin daka a shugabancin nan da ya jagoranta ya yi adalci ya ba kowa haƙƙinsa, a ta kulla zai haƙƙin haƙƙahu, ya ba tun ne haƙƙi haƙƙinsa bai zalunci kowa ba wanda kuma yana da wahala. Shi kaɗai ne shugabanci ba zai zama malama a farko ba, ba zai zama nadama a tsakiya ba, ba zai zama azaba a ƙarshe ba a ranar tashin alkiyama. Wa an Abdurrahman ibn Samura, har wata daga Abdurrahman ibn Samurata, ƙala ya ce ƙala Rasulullahi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ministara a ra'iyatan duk wanda ya nemi kiwon talakawa an kwatanta su da wanda ake kiwo ka gane ai kamar yadda ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kowannen ku sai an tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi to duk wanda ya dauki kiwon talakawa wato ya shugabance su wallan ya hafaza bai kiyaye wannan ra'iya nasa ba talakawan nasa bin nasihati da yin nasiha yin nasiha shine yin adalci anan bai yi musu adalci ba to harrama Allahu alaihi jannata Allah zai haramta musu shiga aljanna saboda haƙƙi da ya ɗauko na wannan al'umma to shehu yace san shugabancin na ashaddu aiban shine mafi tsananin aibi ai shaina muni in kana neman muni da zai muna da bawa babu kamar san shugabanci wa naqasan lil qalbi kuma shine mafi tawaya ko naqasa ga zuciya duk zuciyar da aka ce a cikin ta akwai son shugabanci to ba naqasar da tafi wannan li'anna al qalba domin shi zuciya idza ahabba shay'an idan ya so abu fa aqbala ilayhi zai fuskanci wannan abun gadan gadan wa kaza lahu zai kaskantar da kansa ga abin da yake so wa ada'ahu kuma zai bi shi fi kulli ma ya amuruhu bi cikin dukkan abin da abin da yake sannan yake umatarsa da shi ka kaddara mutum ne yake so to ba zai ga laifin mutumin nan ba duk abin da yace yayi kuma zai yi to haka mai son shugabanci duk abin da zai yi akan ya samu shugabancin nan zai yi duk abin da shugabancin nan yake bukata zai yi masa koda kuma ya koda kuma ya saba wa Allah ne ina fata an gane domin ita ɗabi'a ce ta zuciya tana yin tana kankan da kai tana yin da'a ga wanda take so to in ya zama shi abun son sa shine son shugabanci to zai kaskanta gare shi yayi masa biyayya ko da akwai saban Allah a ciki saboda me masu hikima suna cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u innal muhibba hakika shi masoyi muti'u mai yin biyayya ne liman yuhibbu ga duk wanda yake so to haka na ita ma zuciya tana biyayya ga wanda take so fa idza kana lil qalbi wijhatun wahida to in ya kasance ita zuciya tana da fuska ɗaya ne ma da alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai taba sanya wa wani mutum zuciya biyu a cikin cikinsa ba a ce zuciyarsa tana son wancan a ɗaya zuciya tana son wancan ɗaya zuciya tana son kishiyar wancan kowa zuciyarsa ɗaya ne to haka nan fuskar zuciya fuskantar ta ɗaya ne in ta fuskanci abu shi ta fuskanta duk abin da ba shi ba ta juya masa baya fa mahama aqbala biha ala maulahu ko yaushe mutum ya fuskantar da zuciyarsa ga ubangijinsa ya zama Allah shine abun sansa to a arada amma siwahu zai bujirar da kansa ko zuciyar nan za ta bujire amma siwahu gabarin abin da ba Allah ba domin Allah ta fuskanta dama wujha wahida take da ta fuska ɗaya ce to ta fuskaci ubangiji to ta juya baya ga dukkan abin da ba Allah ba wa kana abdan lahu sai wannan ne zuciyar ya zama bawa ne na Allah hakikatan ga hakika saboda ba kowa a zuciyarsa sai Allah to yanzu aka bala ala hawahu amma idan bawa zuciyar bawa ta fuskanci son zuciya to a araba zai bijire an maulahu gaban ubangijinsa kala an yanke ba kokonto ba ta baba in dai mutum yana bin son zuciya to zuciyarsa babu Allah a cikinta saboda mai fuska ɗaya ne da ita kuma ta fuskanci son zuciya saboda haka ba Allah a tare da ita to annan ne ke kasar zuci take shigowa wa kana abdan sai mutum ya zama bawa ne lima siwa ga abin da yake wani Allah shine abin da yake so na son zuciyarsa wannan yana daga abin da yake ke kasar da zuciya mazhul kakaci wa huwa amma ka san abin da ake ce masa kakaci ba kasratu kasratul kalami yawan zance yawan surutu fi ma la ya ali cikin abin da bai dame shi ba abin da bai dame shi a rayuwarsa ta duniya ba ko bai yi wannan surutun ba ba abin da zai tauye masa na rayuwa ko bai yi wannan surutun ba ba abin da zai asara na lahirarsa yawan zance cikin abin da bai dame shi ba wa qala alaihi salatu wassalamu manzo alaihi salatu wassalamu ya ce innal mizaha lil kalam yin zolaya ko ba'a ko yawan surutu na zance bi manzilatil milhi li ta'am yana mazaunin gishiri ne a cikin abinci kai ku kasan gishiri in yawa abinci yana bata abinci duk abin da ka kashe a kefanan in aka gauda gishiri kana ɗanɗana ba abin da zaka ji sai gishirin to haka surutu yake kaɗan ɗinsa shine mai amfani ka duba wanda zai amfani ka yadda kasan gishiri kaɗan ne zai ma amfani a cikin miya to zance ma ka ɗauki iya mai amfanin ka furta shi wanda bai da amfani ka watsar da shi kar ka zuba shi a cikin bakinka ina fata an gane manzo Allah ce shi yawan surutu yana matsayin gishiri ne a cikin abinci falmani hiyu anhu abinda aka hana na zance ba ka rike bakinka kamar kurma ba lokacin da ya kamata ka yi magana ka ƙi magana kana gani ana ba daidai ba ka yi shiru kana ganin abin da zai amfani mutane ka yi gum ka gaya musu wannan shi ma laifi ne abin da aka hana na yin magana al'ifiradu fi zurfafawa a cikinsa wal mudawa mutu alai da dawwama akan surutu ko yaushe ya zo majalisa kai ne mai bakin magana wannan shi ne abin da aka hana da annahu domin yawan sulutu yuri su kasarata da yake yana gadarwa mutum yawan dariya yi inda za ka yi magana dole sai ka yi dariya da wuya ka ga mutum yana ba da labari ana hira yana yana kuka wai dan abin dan abin ko da abin tausayi ne ka gane ya tantance a yi kuka in dai a ba da labari ne ba za ka ga yana kuka ba amma abin da bai kai a yi dariya ba sai ka gana washe da baki ana yin dariya wa kasaratu daiki shi ko yawan dariya tumitul kalba tana kashe zuciya ina fata an gane mutuwar zuciya shine kekashewarta sai ta kekashe ba rahama ba tausayi a cikinta wa turisu dagina kuma tana gadarwa mutum gaba da kyama sai mutane su dinga kyamarsa to gawa da nan yanzu bai zo ya dame mu da su kuma kai kamar da kanka haka da ka kame bakinka abin da ya zama dole a furta shi kake furtawa to mutane ba za su tsane ka ba wannan ha alhamdulillah yana da yawa sai giba ba alhamdulillah sai mu kwana a giba